shekara ta 1444 ainihin wato hijirar shugaba fiyayyen halitta manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya yi daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya haifuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalatu wassalam ‘yan uwa insha Allah ta'ala za ku kasance tare da mu ci gaba da wannan darasi da muka saba gabatarwa a daidai wannan lokaci mai albarka na bayan sallar magariba zuwa sallar isha'i daga wannan masallaci mai albarka masallacin da ke gidan mai girma a jiyan katagun alhaji mahmud yali ahmad a nan tashar ɗan asabe kan hanyar shira anguwar kasuwar kaji ainihin wato cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya insha Allah muna nan tare da ku wannan littafi da muke bibiya wato ibanatul ahkam sharhin bulugul maram muna nan a cikin babu salatul idain wato babin da yake karantar da mu sallar idi guda biyu muna roƙon Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sa abinda zamu karanta ya zama daidai abinda ya riga ya ilimin sa na kurakurai da zamu yi saboda karancin ilimi da karancin fahimta ubangiji Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana a za mu tashi hadisi mai nan mana 70-85 insha Allah shi ne hadisin da aka karɓo daga anas radiyallahu an ƙala ƙadima rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama almadinata walahuma yawmani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma يوم الأدهى ويوم الفطر يوم الأدهى ويوم الفطر أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح ينوى وأن حديثنا أنس بن مالك الله يقارى مسا يردا yace wata rana shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa madina yayin da yazo madina sai ya samu suna madina suna da wata al'adarsu suna da wa'yansu raneku guda biyu wanda suke wasanni na al'ada a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce da su to daga yanzu wa'yannan raneku naku guda biyu na al'ada Allah maɗaukakin sarki ya canza muku da wa'yanda suke mafi alkairi daga cikinsu kada abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah ta'ala ya canza muku da wa'yan raneku guda biyu mafiya alkhairi daga wa'yannan ranekun wa'yanne ne wa'yannan ranekun guda biyu wanda aka canza musu sune yawmul adaha wa yawmul fitr ranar idin babbar sallah da kuma ranar idin karamar sallah naka ake wasanni na al'ada wasanni na gargajiya a waɗannan ranakun idi ɗin babu laifi har a fita ma a yi kallo duka babu laifi a karajahu abu dawud imamu abu dawuda ya fitar da wannan hadisi da imamun nisa'i da isnadi wanda yake mai inganci ma'anar wannan ‘yan uwa yayin da ya kasance bayyana farin ciki a ranakun idi guda biyun duka yana daga cikin abin da yake na mandubi ne don haka wannan zai zama wannan wasannin da bayyana farin cikin yana ba da wata dama ta numfasawa da nishadantarwa da samun hutu don haka ya zama na cewa a kuma rana ce wacce take ana yalwata wa iyali da abinci da canjin abinci mai kyau wannan duka ana yi saboda mai godiya ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala a li'ibadihi ga bayinsa sannan wayannan idi guda biyu ana so a wannan ranar ya kasance rana ce ta farin ciki rana ce ta murna da nishadantarwa da abubuwa na raye-raye da kaɗe-kaɗe hakan nan da wasanni don a ƙara jin ainihin wato nishaɗantarwa da numfasawa da ainihin wato hutu kama kana lil jahiliyyati fil amil wahid idan kama yadda su ma a jahiliya sun kasance suna da wayannan raneku na idi guda biyu ghaira anna ayadal jahiliya kanu yartaqibuna fihi ma al mahzurat wa shawagil sai dai bambancin abubuwa da ake yi na wayannan raneku na idi guda biyu da abinda ake a idi a ranekun idi guda biyun cin na jahiliya wanda aka canza su da wayannan ranekun idi guda biyu a cikin wayancan ranekun na jahiliya akwai aikata abubuwa almahzurat wanda aka hana aka haramta su washawagil da kuma abubuwa da suke shagaltar da mutane daga barin lahira na sabawa Allah suke shagaltar da mutane anin da'at daga barin yi wa Allah ta'ala da'a wa amma a ayadul islam amma ranekun idin nan guda biyu a su kan fafiha izharul farhi bima laysa mahzuran a cikin su akwai bayyana farin ciki da abin da yake ba haramun ba da abin da yake ba haramun ba za a yi nishadantar a yi farin ciki amma da abin da yake shari'a ta yadda da shi da abin da yake halal shari'a ba ta hana ba wali tahaddusu bi ni'matillah sannan ana yin wayannan saboda zantar da ni'imar Allah godiya ga ni'imar Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗi alqur'ani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu fada musu ya rasulullah cewa da falalar Allah da rahamarsa ainihin wato shine abun farin ciki don haka lalle ku yi farin ciki da falalar Allah da rahamar Allah bi ma'ana godiya gare shi akan falalarsa da kuma rahamarsa fa huwa min mazahiri shukr wa sana ala Allah wannan yana daga cikin abin da yake bayyana godiyar bayi da kuma yabo ga Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala wa awwalu idin shur'a fil islam idul fitri fis sanati saniya min alhijra a cikin wayannan idi duka guda biyu wani idi ne aka fara shar'antawa shine idin karamar sallah a wace shekara aka shar'anta shi an shar'anta shi aini wato shekara ta biyu bayan hijirar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naka yan uwa wannan yana gwada mana wato ranekun idin nan idin karamar sallah da idin babbar sallah raneku ne masu falala kuma da ake so a yi bayyana abubuwa na farin ciki a cikinsu ta hanyar godiya ga Allah da yin zikiri kabir biri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu har ranar idin karamar sallah da daren idin karamar sallah duk za a yi wayannan kabir birin a girmama Allah ba sai lallai idin babbar sallah ba sannan za a yi ziyarce-ziyarce na ƴan uwa a je a gaida ƴan uwa a sada zumunci a ranakun idi sannan za a je a gaida malamai a ziyarce su da abin da ya kama da wannan a je a haɗu da abokanai a yi abubuwa na nishaɗantarwa wanda ba su saba wa Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala da haka wayannan ranakun idi suna da falala har ma ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato darare guda biyar Allah madaukakin sarki baya maida addu'a a cikin su darare guda biyar Allah madaukakin sarki baya maida addu'a a cikin su akwai daren farko na watan Rajab wannan watan da muke ciki daren farko na wannan watan Allah baya maida addu'a a cikin sa da kuma daren nisfu sha'ban 15 din daren 15 din watan gobe da zai kama shi ma wannan Allah baya mai da addu'a a cikin sa sai kuma daren idin karamar sallah sai kuma daren idin babbar sallah wayannan duka Allah madaukakin sarki baya mai da addu'a a cikin su sai kuma daren idan ba za kira ta ba da ni ba daren lailatul qadr wayannan duka suna daga cikin dararen da ainihin Allah madaukakin sarki baya mayar da addu'a cikin su in na dace cikin lissafin su daidai a fiqhul hadis sai kuma ainihin wato fiqhul hadis abinda muka fahimta a cikin wannan hadisin ɗan uwa cewa annahayu anil la'ibi wal farhi fi yawmai annabaruz wal maharajan فلا ينبغي للمؤمن أن يوافق الكفار في تعظيم هذين اليومين وأشباههما في أعيادهم كشية التشبه بهم أم اللورا أولنا ورم أنهنا مو mu yi kwaikwayo da wasanninmu da bayyana farin cikinmu a ranar da jahiliya suke bayyana farin cikinsu manzo Allah da ya hijira ya samu mutanen Madina suna yin wasanni da farin na farin cikinsu a raneku na ainihin wato nabarus da na maharajan waɗansu raneku ne na jahiliya waɗanda ake idi a cikinsu ake bayyana farin ciki a cikinsu manzo Allah sai ya ce Allah ya canza muku da waɗanda suka fi alkhairi sune idin karamar sallah da idin babbar sallah dan haka anan wurin idan aka ce yau ranar kirsimati ne kai ba daidai bane a ganka kai ado kace ai kai ma ranar kirsimati zaka zaka kwalliya kai ado a a ko ka shiga kan nishadan kai ayyuka ka shiga irin wasanni da suke yi na al'adansu ko ka shiga cocin su kace kai ma zaka taya su murna a a wannan kayi kamancacce ne da su bai halasta ba bai halasta ba yawa amma a ranar idin sun yanka abinci sun kawo maka a matsayin sada zumunci na makwabtaka da kuke tare babu laifi zaka ci zaka ci ko an yanka da nama yi ko an yanka da nama zaka ci ko su suka yanka ko su suka yanka zaka ci an gane ku ba hana ba ba hana ku ci ba wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amuhum hillul lahum abincin su abincin su halal ne a gare ku ana an ce at'am ba ana nufin da'am kawai abincin da ake dafawa a ce ba har nama ya shiga ciki an gane ku har nama ya shiga ciki amma kai tarayya da su cikin wasannin su da bukukuwan su da halartar su a coci kada kaden su da waƙe-waƙen su da suke a coci kai ma ka shiga ayi da kai a'a wannan ba za ka yi ba yawwa sannan masharu'iyatu izharus surur fil idain an shar'anta bayyana farin ciki a cikin ranakun idi guda biyu idin karamar sallah da idin babbar sallah wa anna zalika min ash-shari'ati allati shar'aha Allah li ibadihi lalle wannan yana daga cikin abinda shari'a ta ajiye wanda Allah ta'ala ya shar'anta wa bayinsa su bayyana farin cikin su da murnar su a cikin ranakun idi guda biyu idin karamar sallah da kuma idin babbar sallah isfi ibdali a ayadil jahiliyati bi idai al'adaha wal fitr al mazkurina dalalatan ala annahu yaf'alu fil yaf'alu fil idaini al mashru'iyaini ma taf'aluhu al jahiliya fi ayadihima kasancewar ainihin wato wannan raneku guda biyu na idin ƙaramar sallah da idin babbar sallah wanda aka ambace su aka bayyana kuma ba a ce aka ce a bayyana farin ciki a wannan ranekun yana nuni lallai an shar'anta bayyana farin cikin a waɗannan ranekun ba daidai ne daidai da irin kamar yadda su ma jahiliya suke yin nasu mu ma an ba mu idukan mu guda biyu mu ma mu bayyana farin cikin mu mu yi murnar mu a ciki wanda yake za a yi bayyana farin ciki da murna da me bi aini wato lima laysa bi mahzurin da abin da yake ba a haramta ba ba a hana ba shari'a ba ta hana ba yawwa aw mushghilan an ta'ati ko kuma ce ba a yadda ko a ce za a bayyana na farin ciki ta hanyar abubuwan da suke na sabon Allah wannan duk ba a yarda ba ranar idi mutum ya ce ai yau ranar sallah ya shirya ya ce zai je badala zai je shagiya zai je yayi kaza zai je yayi kaza ko a yau ranar sallah ne kamar yadda da wasu can suke yin da dadewa da ba musamman a Maiduguri kaga an shirya ɗan wannan anguwa da wayannan anguwa wai za a zo a yi faɗa har ana faɗa har ana kashe kashe wannan bai halasta ba ko a shirya a dinga haɗuwa da yara 'yan mata a dinga zinace zinace wannan duka ba daidai ba ne a matsayin ranar idi a ce za ka bayyana farin ciki ta hanyar aikata abubuwan da Allah ta'ala ya haramta wannan ba a yarda ba haramun ne lakin al-mukhalafatu fi ta'yin al-waqt an ajiye mana kuma sabawa cikin ayyana ainihin wato lokacin nasu lokacin daban namu lokacin daban na'am sai hadisi na gaba shine hadisin da aka karbo daga سيدنا علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا yana daga cikin sunna mutum zai tafi masallacin idi ya tafi da kafarsa kamar yadda ake so mutum zai je masallacin juma'a ya je da kafa ko ya fi lada haka masallacin idi ma in za ka je an fi so ka je da me ka je da kafarka yawwa المعنى الإجمالي دنقل اليوم معنى تونا حديثي الأصل جواز الركوب والمشي في الخروج إلى العيد والرجوع منه وذلك من التوسعة آه وقد بوب عليه البكاري في صحيحه yanzu wannan hadisi me yake nuna mana cewa min as-sunnah an yakruja ila al-eid mashiyan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum zai fita masallacin idi ya fita da kafarsa ya je masallacin idi da kafa ya dawo da kafa to wannan yana gwada mana hawa abun hawa bai halasta ba a'a yana gwada mana ma asali jawazur ruku ya halasta mutum ya hau abun hawa yayi tafiya zuwa masallacin idi wal mashyu da kuma tafiya fil khuruji wajen fita ila al idi wayannan abubuwa guda biyun duka sun halanta sun halasta wazalika min at tawsiya an ba da dama ne ko ka hau abun hawa ko kuma kai me ko kuma kai me ko ka tafi da kafarka yawwa izharan lit tawadu tafiya a kafan nan a waƙarar bawwaba wannan maganar wannan hadisin na tafiya fita masallacin idi da ƙafa ainihin wato yana daga cikin sunna imamul bukari ya yi masa babi na musamman a cikin sayul bukari ya yi masa babi na musamman sannan ghaira annal aksar wal afdal min hadihi kawai abinda za mu fahimta dai ma'ana da tafiya da akan abun hawa da tafiya da ƙafa duka ya halasta amma wanne ne yafi wanne ne yafi tafiya da kafa yawa shine bambancin kawai da za a gane ah saboda me yasa abinda yasa yafi min hadihi yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-mashi tafiya da kafa saboda izharar litawadu wannan din yafi bayyana kaskan da kai an gane yafi bayyana tawadu da ainihin wato kaskan da kai almashayu arfaqu bihinna sannan tafiyan nan wa taksira lil kudago sannan kuma a wajen tafiya akwai yawan me akwai yawan taku wanda kowanne taku daya akan kare maka zunubi a dauka darajar ka a ainihin wata rubuta maka lada kowanne taku daya sannan waqtisaban lil masuba sannan yafi tsururin samun lada wa tanziman li harakatil murur sannan yafi ba da tsari wajen motsa wucewa na tafiya din a haisu yashtadikul adafalu wan nisa'u fayakunu al-mashy arfaqu bihinna sai da idan haɗu wajen tafiya za a ga yara ga manya ga mata duk ana tafiya kowa a kafa wannan sai ya zama ana yin tafiyar cikin sannu sannu wa min hadihi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin shari'arsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi idil fitri a idin karaman sallah an yaftura ala ala rutubatin aw tamaratin manzo Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ranar idi yana cin wani abu kamar danyen abu musamman dibino wanda yake danye mai dan ruwa ruwa ya sa a baki ya tauna kafin me kafin ya fita masallacin idi kafin ya fita masallacin idi au tamaratin ko kuma wasu yan dibinai o ko rutubat in an ce rutubat sune kamar su lemo ayaba kankana gwanda su dai kadarawat din nan dai da ake maka su ne ainihin wata ake nufi da rutubat ko goba da abin da ya kama da wannan a witiran yana yin sa wutiri ko ya ci dibino daya ko ya ci dibino uku ko ya ci dibino biyar an gane ko yana yin iftar akan wutiri yawwa yana bude baki akan wutiri ba alkama yake bude baki da ita ba an gane ko yawwa qabla al-khuruj ila al-musalla yana cin wani abu kafin ya fita zuwa ga masallacin idi ilanan bi wujubi fitr zalika al-yawm dan ya gwada cewa yana sanar da mutane yau fa wajibi ne kowa ya ci abu ba yarda yau mutun ya azumi ba haramun ne haramun ne ah wa tahrimu sawmuhu saboda haramcin azumi a wannan ranar imtisalan li amrihi ta'ala don misalta umarni ko aikata umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma umarnin Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala amma fi amma fi idil adha amma idin babbar sallah fa mecece sunna idin babbar sallah fa sunnatu an yaftura ba'da ruju'ihi a idin babbar sallah abinda yake sunna mutum kare ci komai a ranar har sai ya je idi ya dawo sannan bayan ya dawo daga idi sai ya ci wani abu a wa zabaha udhiyatahu liyaftura minha yana daga cikin sunnar ma mutum ya yanka layyarsa yayi bude baki daga wannan dabbar sa ta layya an gane ko yawa a fiqhul hadith din fiqhul hadith da muka fahimta na wannan hadisin shine wato a wannan hadisin da muka karanta an samu wata riwaya ta Imam Turmudi cewa wa an ya'kula shay'an qabla al-khuruj mutun ya ci wani abu kafin ya fita masallaci koda ba a samu rudubat ba ba a samu tamarat ba dibinai ko kayan ko su dawuwa danyen kaya haka to ba a samu wannan ba a ci wani abu a sha ruwa an gane ko da abin da ya kama da wannan ko a sha nono yawa na farko mun fahimta a wannan hadisin ɗan uwa istihbabul khuruj ila salatul eid mashyan al aqdam lalle mustahabbi ne mutum ya fita zuwa ga masallacin idi yana mai tafiya da kafarsa wannan mustahabbi ne shi aka fito fiye da hawa abun hawa lima fi zalika min kasratul quda saboda cikin yin haka akwai yawan takun tafiya wanda yawan takun tafiyan nan akwai yawan lada allati tuzadu biha darajat wanda da wannan ana ƙara wa mutum dar ana dauka wa mutum daraja ana ƙara masa ainihin wato lada akan kare masa zunubi nabiyu mun fahimta wannan hadisin al-aqlu qabla al-khuruj ila salatil eid lalle ana so mutum ya ci wani abu gabanin ya fita zuwa masallacin idi wa taqaddamat hikmatu zalika a can a baya mun yi bayani dangane da hikimar haka din a hadisi mai namba na ɗari saba'in da biyar wannan kenan sannan sai hadisi na gaba kuma nake gani a kansa za mu taƙaita insha Allah shi ne hadisi da aka karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce annahum asabahum madarun fi yawmi idin wata rana ranar idi sai aka yi ruwan sama aka yi ruwan sama in ji abu huraira فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد صلاة العيد في المسجد sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi musu sallar idi a ina a masallaci sai mu sallar idi a masallaci rawahu abu daud abu daud ya rawaita hadisin bi isnadin layin da isnadi wanda yake mai rauni a dunkulalliyar ma'ana ta wannan hadisin cewa al'asulu fi salatul idi an takuna fil musalla asali sallar idi a ina ake yinta na a musalla masha Allah ana yin sallar idi a musalla a sannan wal illatu fil khuruj ilayhi talabul ijtima'u fi illar da ta sa ake bukata a fita zuwa ga musalla saboda ana son mutane su taru da yawa kuma za a fita da yara da manya da maza da mata duka za a fita a lisi'atihi saboda musalla yafi masallaci fadi ko yafi yalwa saboda wannan dalilin sannan wamtidadi a darafihi a wamtidadu a dara'ihi sannan da a yawaita hanyoyinsa ko sassan ainihin wato masallacin idin shi musallakan ai za ga an shigo ta nan an shigo ta nan an shigo ta an shigo ko ta ko ina shigowa ake ko a musalla sabanin masallaci sai ta kofa ake shiga ko yawa sannan walihada saboda haka ne nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ila ikrajil awatiqi saboda haka manzo sallama ya sanya mandubi ne a fita zuwa ga masallacin nan har da mata har da mata ainihin wato su fita zuwa ga masallacin da wasunsu ya shahanna alkhaira har mata masu al'ada ma su fita ko ba su talla ba su fita saboda su halarci wannan alkhairin na haduwa a masallacin idi da samun gafara da za a yi duk wanda ya je masallacin idi an gafarta masa to kun ga su ma sun je za su samu wannan gafara ko yawwa wa ru'yatul baiti sannan ya ce wa da'awatul musulmin sannan wannan da'awa da za a yi wa'azin da za a yi al'ummar musulmi su ma za su ji wa'azin umarni da hani su amfana wa mukaladatihi sallallahu alaihi wasallam ala salati fil musalla haduwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a musalla ayi sallah tare dalilul afdaliyati min as-salati fil masjid dalili ne da yake nuna yin sallar idi a yi ta a musalla ya fi a yi ta a masallaci ainihin wata saboda manzo Allah anan yake yin ta kuma ga hikimar da ta sa ake yin ta a musalla din saboda musalla ya fi yawan ya fi filin da yake daukan jama'a da yawa sannan ta ko ina shigowa ake yi amma masallaci wataƙila ya yi matsi ya yi kunci yadda ba za a samu ainihin wato jama'a da yawa samu shiga ciki ba sannan walau kana muttasi'an ko da masallacin babba ne ko irin masallacin fage ne ai an san masallacin da yawa an san masallacin fage ko wanda nake ga kusan arewacin Najeriya ba mu san wani masallaci da ya kai shi girma ba in ma ba a ce Afirka ba wani masallaci wanda ya kai shi girma shi masallacin fage ba to ko da girmansa na harabarsa ya kai masallacin fage ainihin wato an fi so a yi sallar idin a musalla maimakon a yi shi a masallaci a cikin masallaci sai dai inda larura idan an yi ruwa ne ko wani abin da ya kama da wannan sannan wa ƙala a karun wayansu malaman suka ce as-salatu fil masjidil harami afdalu amma idan an ce sallar idin a makka ne za a yi a to a zo a yi sallar idin a masallaci baitullahil haram shi ya fi da a tafi masalla a yi an gane saboda falarar wannan masallacin ko yawon lissatihi sannan shi masallacin harami ai yana da girma yana da girma yana da fadin gaske domin a nan a masallacin harami abubuwa da yawa mutane ma ba su san akwai su ba masallacin harami domin cikin masallacin haramun na ina ga har jami'a akwai a cikin masallacin haramun na akwai manya-manyan laburare akwai manya-manyan laburare akwai manya-manyan shaguna akwai manya-manyan hotel hakan nan da yawa saboda girmansa kuma tana iya yiwa mutum ya bata a cikin masallacin harami ya rasa ba inda zai fita wannan ya sha faruwa ai ba ma a masallacin harami ba a hotel ma sai ka shiga ka bata ya sha faruwa a mutane sosai ka wuni kana yawo tun safe har dare baka samu inda ka fita ba saboda girman wurin sannan amma salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi masjidi fi masjidihi amma sallar manzo Allah sallama da yayi sallar idi a masallacinsa kama jaa fil hadis kamar yadda yazo a cikin matanin hadisi fa ya tamilu wannan yana daukan cewa an yakuna zalika li bayanil jawazi bayani ne yana nuni zuwa ga halacci idan aka ce ayi sallar idi a masallaci shin idin yayi ko bai yi ba yayi to shine ma'anar kawai sallar idi da manzon Allah yayi a masallaci yana gwada maka halaccin yin idi a masallacin amma ina ne yafi an fito ayi sallah a sallar idi a musalla insha Allah sannan sai fiqhul hadith na wannan hadisi insha Allah wato ina gama da wannan hadisi muka kawo ƙarshen wannan babin ko yawa jawazu salatul eid fil masjid li uzrin ya halasta ayi sallar idi a masallaci gidanne saboda uzuri na kamar ruwan an samu ruwan sama amma idza lam yakun uzrun amma idan babu wani uzuri fa sunnatun abinda yake sunna an tusalla fi sahara ayi sallar idi a fili ayi sallar idi a fili wajen gari wa anna zalika afdalu domin yin haka shi yafi lada shi yafi falala min salatiha fil masjidi daga yin sallar idi a masallaci me yasa limuwazabatir rasul alaiha wal khulafa'ur rashidin ba'dahu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazimta kullun sallar idi a musalla yake yi sannan halifofinsa guda hudu dukansu a bayansa da suka biyo bayansa su ma dukkan suna sallar idi ne a ina a musalla saboda haka yin sallar idi a musalla shi yafi akan yin sa a masallaci wa hujjatuhum hujjarsu kuwa anan wa huwa mazhabul jumhur wannan maganar cewa sallar idi a musalla shi yafi shine mazhabin jumhur malamai shine mazhabi na jumhur na duk malamai me hujjatu hujjatu shine muwazabatur rasulul karim yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai girman daraja ya lazumci yin sallar idi a musalla wa li'annaha azharu li sha'airil islam saboda yin sallah a musalla shi yafi bayyana alamomin addinin musulunci ma'ana a ga mutane da yawa suna ta tunkudowa daga ko'ina wa ƙalatu shafi'iya su kuma a wa arfa rakibi sannan yin sallah a musallaɗin nan shi ya fi ba da sauƙi da dama ga wanda yake mahayi wa aisar shi ya fi sauƙi gare shi malikiya da hanabila suka ce amma in sallar idi a masallacin masjidul harami ne baitullahi harami ne anan ne za a yi a to yin sa anan yafi yin sallar idi a baitullahi haram yafi akan a fito wani wuri ayi saboda baitullahi haram kamar yadda muka bayani a baya dazu cewa yana da girma yana da yalwa yauwa sannan shafi'iyya kuma suka ce fi'luha fil masjidil harami wa baitul maqdisi afdal min as-sahara yin sallar idi a masallaci mai alfarma baitul haram ko kuma yin sallar idi a baitul maqdis masjidul aqsa to wayannan yin su a wurin shi yafi akan yin su a filin jeji haka me yasa li sharafihima wa li suhulatil hudur ilaihima saboda daukakar wayannan masallatai da kuma ainihin wato saukin zuwan waɗannan masallatan guda biyu ma'a wus'ihi ma tare da yalwarsu sannan wa fa'alaha fi sa'iril wa fi'luha fi sa'iril masajidi in ittasa sannan idan ya yalwata kuma a ce an yi ta a sauran masallatai ma babu laifi ya halasta aw hasala madarun ko kuma an yi ruwan sama kama dalla alayhi hadith kuma yadda hadisi ya nuna li sharafiha wa suhulatil hudur ilaiha saboda ɗaukakanta da kuma samun sauƙin halartar masallacin sai a je a yi sallar idi a masallacin babu laifi saboda larura ta ruwan sama da abin da ya kama da wannan wannan kenan dangane da ainihin wato fiqihun da muka samu ma'ana abinda muka fahimta a wannan masalla a wannan hadisi da muka karanta wanda yake karantar da mu ainihin wato yin sallar idi ainihin wato a masallaci saboda larurar ruwan sama ko wani abin da ya kama da wannan sai kuma wasu fa'idodi fa'idan anan ita ce wato masharu'iyyatu takabiri fil idai an shar'anta yin kabirbiri a idi duka guda biyu wasu da yawa sun dauka kabirbirin nan ana yi a babbar sallah ne kawai a karamar sallah ma za a yi bambancin su dai shine shi na karamar sallah iya ranar sallah ne amma na babbar sallah har rane ku guda uku da suka biyo baya yawwa fi gairi salat wa aksarul fuqaha ala istihbabil jahr bit takbir wa yawan malamai sun tafi akan cewa kabirbirin na ana so a dinga bayyana su zaka tafi masallacin idi har kai sallah har ka dawo ka dinga bayyana wayannan kabirbirin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd idan ka ji kana jin tsoron bayyanawa to shaidan ne yake hana ka ko dai girman kai ko kuma kunya ko sai ka ji kai kana jin kunya kar a dinga jinka ai shi'ar ne na addini kuma yin bayyana kabirbirin hikimar su zaka tuna wanda ya manta in wani ya manta baya yi sai ka zo ka wuce shi sai ya ji kana ta yin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu sai ya ji ka kana yi ka tuna masa shi ma sai ya ɗauka yana kaga ka taimake shi an gane ku yawwa kabirbirin nan bayyana su ake daidai gurgudu ba cilla ihu kuma ake ba saboda za ka gaji an gane ku yawwa wa ƙala abu hanifa imamu abu hanifa ya ce yusarru bit takabiri kaji imamu abu hanifa ya ce a kabirbirin ɓoye su ake a ɓoye ake yi a ɓoye ake yi amma ga can da abinda mai mafi yawan malamai suka ce ko bayyanawa ake amma imam abu hanifa ya ce a shi a ɓoye ake yi me hujjarsa liƙaulihi ta'ala wa zukur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan ka ambaci ubangijinka a ranka kana mai kaskan da kai da jin tsoron ubangijinka don haka imam abu hanifa ya ce bayyanawa ake a yi ɓoyewa ake sannan akwai hadisi da yake ya dogara da shi wali qaulihi sallallahu alaihi wa sallama da fadin manzon Allah khairu zikri al khafiyu mafi alkhairin zikiri shine zikirin da aka yi shi a boye wannan shine hujjar Imam Abu Hanifa cewa ai amma abinda ba fahimta ba abinda yake akwai anan zikirin kowanne akwai lokacin sa akwai wanda ake so ayi a boye akwai wanda ake so ayi a bayyane kuma kowanne an tsara shi naka zikirin kabirbiri na ranakun idi bayyanawa ake zikirin talbiya na aikin hajji bayyanawa ake an gane ku amma zikirinka da zaka kai kai kadai wannan zaka koye an gane yawwa saboda akwai hikima cikin bayyanawan na farko shi'ar ne yana daga cikin shi'airuddin na biyu kuma kana tuna wanda ya manta yawwa a sannan yana son ya ƙara samun nutsuwa da rashin shagala idan kana yi a ɓoye kai kai kaɗai sai wani abu ya mantar da kai yawwa sannan amma fil adaha amma a sallar idi na babbar sallah fa zahabatul hannafiya hannafiya sun tafi zaka cewa ila anna waqtat takbiri fihi fajr yawm arfa suka ce kabirbiri da ake a ranar babbar sallah ana yin su ne tun daga alfijir ɗin rana arfa ake fara wa'annan kabirbirin a mazhabar mai hannafiya ana fara kabirbiri tun daga alfijir ɗin ranar arfa waktalafu fi akirhi kuma sun ƙara wa juna ilimi yaushe ne ne kabirbirin za su ƙare faƙala abu hanifa abu hanifa ya ce akirhu salatul asir min yau min lahari wato suna karewa bayan sallar la'asar a ranar sallah kaji inda suke karewa inda kabirbiri suke karewa a wajen imam abu hanifa wai ranar sallar ainihin wato kuma bayan sallar la'asar daga nan sun kare wa kala abu yusuf muhammad akwai abu yusuf shi kuma ya ce a akiruhu salatul asri min akir ayyamu tashriqi kabirbirin suna karewa ainihin wato rana ta ƙarshe na ayyamu tashriq bayan sallar asr shi ma wannan ya saba da na malikiya na hannafiya ma ya saba da na malikiya zamu ji sannan wa qalat ash-shafi'iyya wal hanabila da shafi'iyya da hanabila suka ce a yukabbaru za a dinga wa'annan kabirbirin aqiba salatu a ƙarshen kowace sallah min subuhi yawmu arafata tun daga asubahin ranar arfa za a dinga yi ila salatil asri min akir ayyami tashriqi ta har har zuwa ainihin wato sallar la'asar na rana ta ƙarshe na raneku guda uku nan na bayan sallah wa hadha fi haqqil almuhalli indahum wannan a cikin haƙƙin mutumin da yake ainihin wato a wurin أما المهروم فيكبر الظهر يوم النهر أما المهرم كي wannan almuhall ko almuhillu ma'ana wanda yake a halarce wanda yake a gari ba a makka ba shine zai wa'annan kabirbirin tun daga asubahin ranar arfa zai za a fara kabirbirin har izuwa bayan sallar la'asar na rana ta ƙarshe na ranakun sallah na idin babbar sallah an gane? yauwa amma muhurimi fa shi zai zai fara kabirbirinsa ainihin wato bayan azahar ɗin ranar sallah an gane? bayan azahar ɗin ranar sallah ila asiri akir ayyamu tashrik har izuwa bayan sallar la'asar na rana ta ƙarshe na ayyamun tashari'i ma'ana ranakun sallan nan guda uku wa zahabatul malikiya su ko malikiya suka tafi zuwa ga cewa a'a ila annahu yukabbiru aqiba kamus ashara faridatan za a yi kabirbirin nan ne a bayan salloli guda goma sha biyar na farilla ana farawa tun daga rana tun daga sallar azhar na ranar sallah imana min zuhuri yawmun nahari tun daga bayan sallah azhar na ranar sallah ila subuhi akiru ayyamu tashrik har izuwa bayan sallar asbahi na ƙarshen rana na ayyamu tashrik wadda wadda am hanafiya da hanabila yake karewa yaushe bayan sallar la'asar masha Allah masha Allah amma waqtut takbiri idul fitri amma lokacin kabirbiri na idin karamar sallah qala maliku imam malik yace yukabbaru inda al'udhri ila salati wa yunha bil khuruj al'imam ila salati wa yantahi kai wa yantahi bi khuruj al'imam ila salati ana fara wayannan kabirbiri tun daga fitowa gida izuwa musalla izuwa musalla an gane kabirbirin idin karamar sallah yaushe suke karewa suna karewa idan liman ya fito ya zo masallaci an gane abin da ake nufi da liman anan sarki an gane ko idan sarki ya fito to kabirbiri sun kare daga nan sanda ka fito daga gida sallar idi kana ta kabirbirinka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd har ka je masallaci idi ka zauna ka ci gaba da yi sai in liman ya zo ma'ana in sarki ya iso za a tashi a tsaye da sallah to daga nan kabirin sun ƙare an fahimta yawwa amma waqtu takbiri wannan kenan wa qalat al hanafiya hanafiya suka ce a'a yukabbaru inda al udhuri ila salati inda al guduwi ila salati wa fi intihaihi qawlani annabiya suka ce ana fara kabirbirin idin karamar sallah lokacin da aka fita daga gida za a je masallaci kaga anan sun hadu da me sun hadu da yawa imam malik ko sun daidaita da imam malik a ina ne kabirbiri suke karewa a mazhabar hannafiya kabirbirin ranar idin karamar sallah wa fi intihaihi qawlani wajen tikewar su akwai maganganu guda biyu ahaduhuma magana ta farko yantahi bil wusul ila al musalla da zaran ka isa masallacin kabirbirin sun kare shine magana ta farko wa saniyuhuma nabiyun kuma bishru'il imami fi salati idan sarki ya iso aka shiga sallah kabirbiri sun kare an fahimta su kuma hanabila suka ce a awwal waqtihi idza garabatish shamsu kabirbiri suna karewa a ranar da ga jaririn wata nawa shigari sallah ku to daga faduwar rana za a fara kabirbiri daga wannan wurin an gane za a fara kabirbiri daga wannan lokacin tun ma kafin gari ya waye wa ya ta'akkadu inda al-khuruji ila amma kabirbiri suna ƙara ƙarfi lokacin da mutum ya zo fita masallaci suna kuma ƙarewa bil firag min al-khutba idan liman yayi sallah aka ƙare aka aka khutba aka gama khutba to kabirbiri na ranar idin babbar karamar sallah sun ƙare an fahimta a gurguje saboda lokaci su kuma shafi'iyya suka ce awwal waqtihi farkon lokacinsa shine idza garbatu shams laylatul eid idan rana ta fadi kaga anan sun hadu da ainihin wato hanafiya kenan a idan rana ta fadi lokacin kabirbirin idin karamar sallah lokacin su yayi a laylatul eid wa asbaha al aqwal wa ko asahhu al aqwal a wajen magana mafi inganci inda a wajen su annahu yantahi bi shuru'il imam fi salat idan liman ya zo aka shiga sallah to kabirbirin sun kare gaba daya to ɗan uwa da wannan muka kawo ƙarshen wannan darasi insha Allah muna fata abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure saboda karancin fahimta ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana sai kuma wani sabon babi da zamu shiga insha Allah ta'ala izuwa darasin mu na gaba akwai tambaya na kafin ai tambaya bari a kira sallah ko ليس كلام نعم وعليكم السلام
idan na fahimta dukkan masabobi guda hudu sun tafi akan cewa kabarbari na sallar na karamar sallah suna karewa ne a rana baya kaiwa na haka baya kaiwa a zahar baya kaiwa zahar kwarai kwa eh haka ne na sosai kwa shi kuma mazabar imam malik na babbar sallah ya tafi kabarbari yana kaiwa har ranakun yanka guda uku na'am na har sauran hannafiyan ma ok har hannafiyan ma har ma da ƙari su sun fi wuce ma na Imam Malik din na su suna maganar mai mu a mali- mazhabar malikiya kabirbirin suna karewa na bayan sallar asubahi rana ta uku ai ta hudu na daga ranakun sallah na su kuma a wannan ranar har sallar la'asar na har sai sallar la'asar tukunna kabirbirin suke karewa ba a ba a suba ba na ka gane bambancin kenan su sun kara hannafiya akan na malikiya da bayan azhar da la'asar na masha Allah Sannan kamar bayan guda nawa ake yi a bayan kowace sallah?
uku ne Uku uku bayan kowace sallah uku ne na insha Allah na'am a dangane da tafiyar harkacin mata shin ya halatta su kwalliya kafin su je kunce ko baya a'a abinda ake zama ai ba mun yi kar darsin da ya sa- a- a rana ta ba ba mun yi bayani akai ba muka ce da sharadi in ba su fita da kwalliya ba ina jin ko wancan satin ne muka yi ko da sharadi yawa wancan satin ne da sharadi in ba za su fita da kwalliya ba in za su za su yi kwalliya su fita wannan haramun ne an gane wallahi alam har ma nace mata kuma da wahala su su fita masallaci idin ba tare da kwalliya ba ko wata ma kayan sallanta za ta daura ko jan baki da gazal da fankeke da waye eh, da shado da wadda an yi abin kuma a fita wannan bai halasta ba haramun wallahu ala na'am kana makwabtaka da su suka ɗaya abinci suka baka a ranar kirsimeti za ka ci ai na yi bayani ko? eh ai nayi bayani wa ayar qur'ani nace wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amu hillul lahum nace anan wurin hadda nama hadda nama kuma ko su suka yanka ba hana ka ci ba yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ma'ana alaka alakar musulunci kusacin musulunci da kiristanci ta nan wurin fiye da yahudanci mu mun fi kusa da kiristoci fiye nasarawa fiye da yahudawa an halasta ya an halasta mana bisa larura mu auri matayensu an halasta mana mu ci abincinsu ka gane kuma ko da yankan ko da su suka yanka watakila wani zai ce ta ai su yanzu wayannan kiristocin na yanzu sun ma jahilci kiristancin ko sun caccanza asalin kiristancin yadda yake yanzu daban ne to ai tun adama sun canza Allah ta'ala har ya ba mu labari yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun suna canza wayansu sufofi da suka zo cikin littattafan attaura ƙwayar injila baya kuma sun san su sun fahimce su na haka anan ma haka ne babu laifi don sun yanka kace wallahu alam kawai dai ba za ka tarayya da cikin abubuwa na murna da suke na ranar kirsimeti ba za ka yi wannan ba za ka je cocin su ba suna wasu hidimomin su na hidimar bikin ba za ka shiga ba an gane yawa wallahu alam alaikum salam نعم azumi na'am sai daga baya ji labari an ga wata ko zai sha azumi ba zai je idi da shi ba a zuwa idi da azumi mutum da azumi a bakinsa ya je masallacin idi ba a yi ba a yi haramun ne ma ranar sallah ranar sallah azumi ranar sallah ai haramun an gane ku wallahi alam na kamar irin masu rakowa sarakunan sannan mutanen ƙauye aka samu ba suna azumi gale suna azumi eh wai biyayya a sarakuna ku idan mun kana jauro baka zo ka raka sarki ya zo zallaci ai kai laifi shi yasa suke zuwa suna ta shan wahala su a ransa dawa ba sallah bane ai zuwa su na dole ne su a wajen su ai ba sallah bane sallar sarakuna ne su ba ta su bane ta wannan ranar sallar sarakuna ne na haka dawa ba sallah suka zo ba don sun zura ko sarakuna su wannan daban inda zaka ce su je idi din da kuka su ba su je ba kuma galibin wan kalma ko sallar idin ba sai galibin su wallahi alam na'am ina ga saboda lokacin Allah ya amfana da mu da abin da muka ji wanda yake daidai نقرأ قول الله مدعيك سكي يا شمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد الفاتح الكاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين